bismillahir rahmanir rahim wannan shine darasi na biyu a cikin jerin wannan darussa da muka faro daura akan littafin albalagatul wadiha wallafan aliyul jarim da mustapha amin a darasin da ya gabata mun ji bayani akan tashbihi da kuma arkanuhu to wannan kuma darasi na biyu in Allah da zamu ji bayani magana ne akan zamu ji bayani ne akan aka samu tashbih shi kansa tashbihin ya karkasu to farko bari mu fara duba allon mu nan ko aka samu tashbih ko anwa'u tashbih tashbih ya kasu ne kashi biyar kamar yadda muke gani idan muka duba wannan tashbihin ga amushabba ga mushabbahu bihi ko ga adatu ko to ta kula da ambato arkan a adatu da aka yi to wannan tashbih ya zama mursal an gane duk tashbihin da aka sami arkan a wajen shaba tashbihin ya zama afwan adatu particle of simile adatu din to tashbihin ya zama a tashbihul mursal to idan kuma ba a kawo adatu ba antal ma'u kun gane ko kama a ce fi safa ko fi safa'in an kawo adatu to tashbin ya zama mu'akkad a tashbin mu'akkad nan kuma an ta kalma'i an kawo wajen shaba to tashbin ya zama mujimal kun gani ya zama mujimal in an kawo adatu mursal in ba kawo adatu ba mu'akkad in an kawo in ba kawo jo shi bai ba kun gane ko an ta kalma ifi a a dibi mursal mursal ina adatu ba ta ko mursal kishiyar mu'akkad ne in an kawo adatu mursal in ba kawo adatu ba mu'akkad sannan idan ba kawo wajen shabai ba kun ga da wannan da wannan kishiyoyin juna ne da wannan da wannan kishiyoyin juna ne nan a tashwil mujmal a tashwil mufassal mufassal ba ga wajen shabai ba to tashwil ya zama mufassal na akwai wajen shabai to tashwil ya zama mujmal a'a dubi ina karma hada mu lura da bangare ɗaya ne kawai kun gane eh ba kawo ba kaga wannan tashbihi ne mursal mujmal to amma yanzu a fatakin farko bari mu fara ku lura da guri ɗaiɗai tukuna guri da kunnan ɗaiɗai mun gane kamar nan nan baka ci an kawo dati ba to tashbihi ya zama ne mursal ta kula da nan an talma'u fi fi safa'in an kawo adatu to nan tashbih ya zama ne ya zama muakkad mun gane shi ko ta kula da gurin wajen shabahi an kawo wajen shabahi nan an ta kalma'i ba ka ba ko kenan ya zama mujmal mu lura da gurin kawai mufassal tashbih mufassal shine wanda aka wajen shabah mun gane a tashwihu balil shine ma hudhifat minhu al'adatu wajhu shaba i'tibari adam zikiri mene adatu tashwih ya zama mene ya zama mursal muakkad ko ina wajhu shabahi babu ko to mursal afwan muakkad da mujmal yusawi bali saboda haka a tashbihul mu'akkad za'id tashbih mujmal yusawi is equals to bali saboda ai babu rukunai guda biyu anan ko babu adatu babu wajen shaba antal ma'u kai aka ce tashbihi ya zama bani kawai babu rukunai guda biyu to shi tashbihi baligin nan ma ya shiga inda kawai za a kama ka mushabbahu bihi kawai karibi fadin Allah madaukin sarki yace sunmu bukmun umyun kai alkur'ani ya kai garke kun gani wannan duka anan wani irin tashbihi ne wannan mujmal ne saboda mene babu adatu babu wujin shi ba to ko da ma an share mushabbah din ne kawai sai aka mushabbahu bi shi kadai kawai tashbih ya zama baligi na jin ba a gane ba ko an gane to barin kara bayani at-tashbihu al-mursal huwa ma dhukirat fihi al-adatu إذا وجدنا الأداة فالتشبيه يعتبر أو يسمى مرسلا وإذا خذفت الأداة ماذا نسمي التشبيه مؤكد هكذا وإذا ذكر وجه الشبه فالتشبيه يسمى التشبيه ال... إذا ذكر وجه الشبه مفصل وإذا هذف وجه الشبه يسمى وإذا هذفت الأداة وجه الشبه معا تشبيه ذنب ليك شكرا تقول لنا الكو سيكا إذن بذاك إيريكيا با سيكا تسي أداتو أداتو أنغاني ko? bayan ka ce adatu dama rukunin guda hudu ne ko adatu na'am ka rike adatu to karkashin adatu akwai bangarora biyu akwai inda za a kawo ta to in har da akwai inda kuma ba za a kawo ta ba in an kawo ta tashwi ya zama in ba mursal in ba kawo ta ba tashwi ya zama to sai kuma ka ce waje hushaba shi ma nan bangare an kalle shi ne ta sassa biyu in an kawo wajen shabahi tashbiya zama in aka share wajen shabahi tashbiya zama to in ba kawo duka adatu da wajen shabahi ba dukansu ba kawo su ba kai ko da ma ba a kawo hadda mushabbahu ba sai aka mushabbahu bi shi shi dai tal summun bukumun umyun wa hum la wa hum la yusirun a fahim la yarje wani ba sani ba ya fito ko? to wannan fata akwai shi a hausa musa ya yi kama da garba wajen jarunta musa mushabba ya yi kama adatu tashbi garba mushabba mai biyu wajen karfi mene wajen shaba duk gasu na mura da su yanka ce musa zaki ne kaga mu'akkad mujmal yusawi bali to ku duba da kyau idan ka ce musa zaki ne sai wata rana kuma ka ce ka da zuna ga wani zaki mala akan keke na ga wani zaki akan keke yanzu wai kana yanzu abin da kai shine bacin ka share na ga Musa kaman zaki ko sai ka ce a'a na ga zakin akan ki na ga wani zaki akan keke ko na ga zakin akan keke zaki na hawa keke ne kaga ba zai yi ba ko to yanzu automatically ka share mushabba sai ka kawo mene yanzu to idan ka dauki mushabbahu bihi yanzu mushabbahu bihi yanzu shine mushabba din kawai ka aro kalman yanzu tashbihi ya zama a yanzu ka tashi daga tashbihi ka kuma isti'ara ka kuma figurative expression kuma kenan za mu zo sa hankali yanzu idan ka manta da tashbihi sai ka ɗauko mushabbahun bihi sai ka aro shi yanzu kai amfani da shi shine ma mushabba yanzu to ka tashi daga tashbihi ka zawo mene isti'ara kuma yanzu mun bince nan ko za mu zo a hankali Allah ya tabbatar da mu ana kalma'i in raditu safa'a wa idha ma sakhitu kuntu lahiba mai waka ke cewa ana kalma'i ni ba kamar ruwa ne safa'an wajen haske in raditu idan na yarda duk lokacin da nake cikin halin yarda to kamar ruwa ne ni wajen haske ina son ya nuna maka abin da ke cikin zuciyarsa ana zai zama ne mushabba ka zai zama ne alma'i zai zama ne safa'an shi kenan kaga tashbihi nan muwafarul arkan ko ma'adalla tashbihi nan adatu kuma nan malfuza ce ko jamil jiddan to tun da gashi an kawo adatu anan tashbihi ya zama ne ya zama mursal zikirtul adatu huna wa tashbihi nusammihi mursal ina wajen shabai din mu safa'an safa'an ba gashi an kawo wajen shabai ba to tashbihi zai zama nan mufassal to kaga ta kula da sassan biyu mursal mufassal shikenan kaga mu fede shi wai za ma sakhitu in fa ne fushi kuntu lahiban Allah sai zama garwashin wuta Allah suna waka kai gaji annabi musu wahayi to shahid din mu shine kuntu lahiban kuntu kaga lamirin tudin nan tu dake manna jikin kana shine mushabba lahiban fa mushabbahun bihi to ina datu ina wajen shaba to tashbih zai zama ne balig ai kuntu kalahibin kalahibin kaji shine kaga tashbih ne gairu muwaffar gairu muwaffar al'ada saboda fuqida ruknan ko mun gane shi to Allah shi sari mana sirna fi lailin bahimin ka annahu al-bahru zalamun irhaba sirna mun yi tafiya fi lailin cikin wani dare bahimin mai duhu ka annahu al-bahru daren nan kai ka ce wani teku ne zalaman wajen duhu wa irhaba da firgitarwa irhab firgitarwa ina mu shabbau dinmu lamirin hu aina kana kan hanya amma lamirin hu shine fi cancanta zan mu shabba na kar ku manta na je mana da inda kaga ka anna kaga lamiri amma na da ta to lamirin nan shine mene mu shabba kawai kun gani adatu nan ita ce ka anna ko hu mushabba albaharu zalaman wa irhaba kaga tashbih nan zai zama muwaffarul arkan to tashbih tun daga adatu ga wajen shaba tashbih ya zama ne mursal mufassal mursal ta kula da adatu an kawo ta mufassal ta kula da mene wajen shaba shikenan ya fita ko? kalibin rumi fi tasiri gina imugannin ibn rumi yana waka a gina ya yi waka sai yake yi magana ko ke siffanta tasirin gina imugannin wakan wani mai waka waka ce yake siffanta tasirinta yake siffanta ta da gengedi da ke tafiya a cikin gabubba ka duba lokacin nan da gangadi ka yi aiki ka gaji ka sha wahala sai ka kunkudu ruwan sanyi ba ka kunkudu ruwan sai ka zo ka zo na karshen fanka an shi kenan landanin su kana zama za ka kama hanya abuja ko masha allahu to yanzu ka kwatanta yadda kake gangadin nan kana dan gangada nan kana ka dawo kana zama kana dan gangada ai gangadin na da daɗi to shi ne yake sumbanta tasirin gangadin da mene yawai tasirin wakan da tafiyan gengidi a cikin gabubba shi ne ke cewa faka an na lazzata sautihi wa dabibaha kai ka ce daɗin sautin nan nashi na mawakin nan wa dabibaha da kuma abin nan da kuma dabib na wakan wata ma'ana ah, to kamar ka ce da daɗin wakan dai a takaici watan yadda wakan take ah, ko zatin wakan ko kuma kamancin wannan dai sinatun kai ka ce gingidi ne fi fi mafasili a cikin wanda yake tafiya fi mafasili jami'i ne na- na mifsal mifsal shine gaba mafasil shine gababba nu'as nu'as shine na'is mai- mai mai gingidi eh kun gani to idan muka duba ina adatu ina adatu din mu ka anna shine adatu ko lazzata zai zama ne mushabbah ko sinatun zai zama ne mushabbahun bihi lazzata saut afwan ka anna lazzata sautihi wa dabibaha sinatun ta ma shafi mawasul babu babu wajen shaba lazzata sau shine mushabba wa dabib shine mushabba sinatun shine mushabbahu bihi to ta kula ga adata an zo da ita ka anna tashbih ya zama wani iri mursal to ina wajen shaba kaga tashbih ya zama mujmal ta bauta kula da bangaren adatu babu wajen shaba ko tashbihi mursal mujmal mursal mujmal na'am shine ayi ka anna lazzata sautihi lazzata sauta nan shine mushabba sinatun shine mushabbahun bihi sosai kuwa ga ka anna na adatu kai barakallahu fikum ya fita kuma da mai wa ka anna shamsal munirata dinarun tamasha fi ma menene jalatu hadaidu darrabi wa ka anna shams- shamsal munira kai ka ce ranan nan mai haske dinarun ta yi kama da dinare ne jalatu wanda hada'idu yana da ma'anar hadid karfe gudumomin addarrabi masu gursuneti jalatu suka suka suka suka gyara shi suka feke shi darrabi masu gursuneti yanzu idan abin wuya abin hannu na gwal da saurinsu suka yi datti ina ne ake kaiwa akin kai masu mo- masu ai ba wankewa ne da ruwa ake ba masu narkar da shi suke su gyara shi ko kuma su san da yadda za su yi su gyara shi duk su cire dattin da sauransu to su ne masu gursuneti ego hausa ce na to daga gold goldsmith ko ba waje ya ce gursuneti Allah ya ji kan Malam Ahmad kanikawa gurin shi ne na samu fasarin kalmar nan gursineti ne ta tunani na cewa wannan wace hausan ina ne kuma oho na'am ka annan nan zamu zamu ce mishi mene adatu tashbih ash-shamsul ash-shamsul munirata ta zama mene mushabba dinarun zai zama mene to tashbihi a nan mursal ne saboda ga adatu babu wajen shabahi ya zama mujmal mun mun yadda anta najmun fi rifatin wa diya'in kai anta najmun kai fa wani tauraro ne ba fi rifatin wa diya'in wajen daukaka na'am wa haske da haske tajtarikal uyunu wanda idanu ke hango ka sharkan wa garba ta kudu a ta, ta gabashi da kuma yammaci kudanci ma'ana ko ta wani ko ta wani bangare aka bullo za a hango ka kun gani yana to ina mushabba din ma'anan ina mushabbahu bihi fi rifatin wadiya'in zai zame ne ina adatu malhuza babu to tashwiya zame ne mu'akkad mufassal albad lada muakkad mufassal duk saboda idan baka ce kun gani in aka kawo adatu tashbih ya zama mursal in aka goge adatu tashbih ya zama muakkad in aka kawo wajhun shabahi mufassal in aka share wajhun shabahi ya zama to da shi mu'akkad da mujda mujmal din ka hada su za su baka balig na biyar kenan shikenan cikin sauki la sai da وقال المتنبي متنبي ke cewa waqad waqad itazama sayfud dawla safara sayfud dawla yayin yin bin tafiya sayfud dawla nan wani sarki ne mai kyauta da sauransu shi kuma sayfu abin nan mutanabi mawakin fada ne to wata rana sayfud dawla ya fito kamar kace sarkin zazo ya fito zai tafiya Allah ya ci kan Allah Shehu Idris da sauran yan uwa musulmi da su gabace mu to saifin daula shine sarki ya fito zai yi tafiya shikenan sai mutanabi ya hange shi shine sai yayi mai waka yake cewa aina azma'ata azma'ata bi ma'ana kasarta aina azma'ata to yau kuma mai gari ina ne aka nufa ayu hadhal humamu ayu hadhal humamu ya kai wannan shugaba alhuman bi ma'ana as-sayyid ya kai wannan sarki yau kuma ina ne mai martaba ina ne kuma kanifa na hannu na butun riba na hannu na butun ruba mu icin jigawa ne wa an talgama mu kuma kai ne girgije kun ga na hannu zai zama ne mushabba na butun ruba mushabbahun bihi to ina adatu tajwi ya zama mu'akkad ko ina wajen shabihi ya zama mujmal ko to amma ka hade ka ce tajwi balig yayi daidai kai daidai wa anta al-gamamu anta mushabba al-gamamu mushabbahun bihi ina adatu kaga mu'akkad ko ina wajen shabba mujmal ko ka iya ce mishi balig ma shi kenan yayi wannan ba gasu nan cikin alkurani da yawa gasu nan cikin hadisai da yawa na butun ruba icin jigawa wani ice ne mai kauri-kauri mai kauri haka yana tsawo ko da ke ba jimi ba tsawo kamar rimi ba yana da ganye faka-faka da akwai shi a kofar gidan sarki a hada mazuma yana nan ko inda ake ije motocin nan haɓa wani irin gawo kuma na ce yana da ganye faka-faka ai gawo bai da ganye faka-faka nan ɓangaren inda ke jan motar yato kaman kaman kaman yato ai shi bambancin shi da umbrella tree shi ita umbrella ganyen ta ai kanana ne ba su kai girman shi ba wannan kuma za ga su suna yin zagaye ko shi ko a papa yadda kaga hannu na haka na hada hannaye na guda biyu da na hada haka za ga ganyen fa faka-faka to shi ne na butun riba wai ku duba ku gani na hannu mu na butun riba mu ne mene icin jigawa wa an tilgama mu kai ne girgije yadda girgije ke zuba ruwa a sama halittun da ke ƙasa suna sama shi ne kamanta shi da cewa mene yadda saifin daula ke mikowa yana basu ya yi kama da girgije da ke sama yana zubo ruwa kowa na girgije na yin kyauta ko to ai shi ma sai budala na yin kyauta to na hannu na butun ruba na hannu mushabba na butun ruba mushabba hubbihi kaga tashbihi baligi kawai an talgama mu shi ma bi shi ma baligi ne kawai an nashir miskun wal wujuhu danani dana nirin wa atraful akufi anamun alwujuhu fuskoki miskun kama almiskun kaga alwujuhu mushabba miskun mushabbahun bihi annashiru kamshi miskin kamar turare ne wannan ko doma ji ba ce ba ai zaka ce balik ne ko wal wujuhu dan wal wujuhu dananirun fuskoki kuma dinarora ne shi ma nan dai balik ne domin muakkad ne mujmal wa atrafil akufi sannan kuma atrafil akufi gefen yatsu anamun aikal anami sun yi kama da anam anam an siffanta mana shi wani ice ne wanda yake yin ya'ya ya'yan zagar su kaman yatsu haka abu buɗe kaman yatsu shi ne anam ban da gulkuki ban da gulkuki yana yin ya'ya ya'yan za su kansu kanana kaman yatsu ne haka aka ɗan buɗe su to kaman cindo ya tsaye haka zagan su kanana kamar tsawon cindo to kun ganin tajbihi ya zama abin nan to saboda haka kawai a takaice kai ma za ka iya rubutawa idan ka ce anta kalhadidi salabatan kai kamar karfe ne wajen tsauri kaga ga mene nan ga wannan ga wannan ga salaba kuma shikenan kaga ta kula da adatun mugatu ko malfuza ko adatun tashbiya zama ne ta kula da wajen shibi ga shi ya zama ne nan mursal nan kuma mufassal to idan ka ce an ta hadidun ko kuma an tal hadidu ka gani? ka ga ina adatun tashbih ya zama ne ina wajen shi ba tashbih ya zama ne to kaga kaga muakkad za'id muakkad plus mujmal yusawi shikenan Allah ka samu dace Allah shi mana jagora insha Allah subhanahu wa ta'ala zamu dakata nan sai idan Allah ya kai mu ci gaba insha Allah akwai namuzaj gashi na da tamrin din sai a ji a duba shi insha Allah ta'ala subhanakallahu eh alamin za juma insha Allah subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik farko ka fara kallon rukunan ne in ka ga an kawo adatu mursal in aka share ta mu'akkad sai ka dubo wajen wajen shabahi in an kawo wajen shabahi ya zama ne mufassal in an share